وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin muna darasi na goma sha biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu al'ambiya wanda za mu tashi a aya ta casa'in da tara casa'in da tara yau alarma yana da uzuri yana da wani program da ya samu zuwa ba za mu tashi ayatar 98 shine zai fi daidai kan kisa ɗin kenan innakum wata abu dole min dole layi a sabu jahannama an laha waridun na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
Allah madaukin sarki yana bayani dangane da waɗannan kafirai da muka yi ta bayani a kansu a satin da ya gabata bayan magana akan wannan halitta ta ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun to sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani cewa ranar tashin alkiyama kafirai za su nuna nadama nadama da hasara yawma la yanfa'uhum an-nadam wal hasr wal hasratu ranar da nadamar da kuma hasarar ba za ta yi musu amfani ba Allah zai ce da su don kunyata su innakum wa ma ta'buduna min dunillah ku kafirai da abinda kuke bautawa ba Allah ba hasabu jahannama makamashi ne na jahannama kamar yadda na yi bayani a baya alhasabu bi fathil ha'i wasadi wato ana nufin makamashi ma yulqa fiha litasjada bihi ishti'alan abinda ake jefawa a cikin wuta da zai kara wutar horuwa kamar itatuwa da tsatsafi da duk abin da zai kara wuta ta daɗa ruruwa shine hasab Allah ya ce da kafiran da waɗanda suke bauta mawa da gumakan da duwatsun da mutanen da duk abin da suke bauta ba Allah ba za a haɗe su gabaki ɗaya su zama makamashin jahannama ay ayyuhal kafiruna ku kafirai da ku da asnamakum allati ta'budunaha min dunillahi wa qudu jahannam za ku zama makamashin jahannama wazadu alladhi tazdadu bihi ishti'alan shine ainihin wato guzurin da zai ƙara wutar horuwa shine Allah ce lauka na haula'i alihatan ma waraduha aida waɗanda kuke bauta waɗan alloli ne da gaske ma waraduha to ku aida ba su shiga cikin jahannama ba ya za Allah ya shiga jahannama yaya za a yi Allah in har Allah ne a ƙona shi ta yaya لو كان هؤلاء الأصنام المعبودون من دون الله آلهة حقا da a ce waɗannan gumaka da kuke bautawa ba Allah ba alloli ne da gaske kamar yadda kuka raya ku kafirai ma alqa bihim fi nar da Allah bai jefa su a wuta bayi da ba a afka su kamar yadda ake afka itace ko gunguman wuta ba wannan yana nuna wulakantuwarku yana nuna tozartuwarku yana nuna kaskancin da za ku fada rana tashi alkiyama za a kone ku da ku da duk wanda kuke bauta mawa wannan ayar tana nuna mana wato subhanallah hadarin ka bauta wani ba Allah ba da kai da shi wani kan wani za a ta afka ku a jahannama wanda ya je bauta wani dan adam ya ki ya bauta wa Allah ya bauta wa mutum wallahi sai an kona ka kai da shi a sunan da yawa waɗanda mutane suke bauta wa Allah ba su ƙi su bauta wa Allah amma an ba su dukkan wato an ba wa waɗanda ba Allah ɗin ba sifofi na Allah dukkan sifofi na Allah suna musu bauta sun fi jinsu a zuciyarsu sama da yadda suke jin Allah sun fi jinsu a zuciya sama da yadda suke jin Allah ya budu na min dunillah to shine Allah zai musu wulakanci ya tozarta su ya hada su da su da wanda suke bauta musu in dutse ka bautawa za a gunguro dutsen a hada ka da kai da shi a murkushe ku a wuta a kone idan dabba ka bautawa za a je a hada ka da kai da dabbar a kone ka in wani bawan Allah ka bautawa da sunan walittaka ko shehunnaka ko kaza ko kaza duk sai an tattaro ku gaba daya matukar ya san ana masa bauta kuma ya yadda ya zama dahut makamashin wuta kenan Allah ya dada cewa su waɗannan yan wuta lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un lahum fiha wato ana mana bayanin numfashin yan wuta ya Allah ya Allah ka kare mu da wuta ka kiyaye mu da wuta ya Allah yan jahannama tanaffusun shadid numfashin su da ƙarfi yake fita kamar irin mara lafiya da ciwo ya kama shi ka ji numfashin sai ka tausaya masa to wannan da dama dama amma na wuta subhanallah suka ce numfashin yana fita min aksa afwahihim bi su'ubatin wa usr daga can ƙarshen bakin su numfashin yake fitowa ba wai daga hanci ba bakin a buɗe suna furzar da shi wuta tana fita ga sauti marar daɗi shi yasa yace lahum fiha zafir idan an ce zafir taraddudun nafas hatta tantafikha minhu ad-dulu' kaiwa da komowar numfashi da ƙarfi ta yadda za ka ga ƙirji wannan ƙasusuwan na haƙarƙari yana kumbura ya ɗaga ya koma ya ɗaga ya koma da ƙyar yake yin numfashin ga sauti ga ƙara zafir wa hum fiha la yasma'una fi jahannama a cikin jahannama la yasma'una ma yurihuhum ba za su taba jin abin da zai hutar da su ba mana ba hutu a jahannama malam ba kwanciyar hankali a jahannama tashin hankali ne da damuwa yasma'una ma fihi tawbihuhum wa adabuhum duk abin da dan jahannama zai ji sai dai ya ji abin da zai wulakanta shi ko abin da zai kunyata shi ko abin da zai tozarta shi jama'a a cikin wuta babu abu mai daɗi babu babu wani lokaci na daɗi kuma kuka kawai za ka yi ta ji kuma kowa yana cikin ɗakinsa kai ai labarin wuta mai yi ba daɗi kowa yana ta kansa kowa sai dai ka je na ta ƙaraji numfashi mai ƙarfi wasu malamai suna sifantawa suna cewa ina irin yadda in yaro ya yi kuka ya yi ƙara ya yi kuka ya yi kuka sai zana nan nan wannan to haka in jihannama suke numfashi yana fita da ƙarfi suna kuka ranar da kukan bayi da amfani ƙaran da suke fitarwa ɗin yana daɗa tsorata wani in ya ji to wannan labarin 'yan wuta kenan sai kuma Allah ya dawo ya ce to wanda kuma suka yi aiki na kwarai yan aljanna kenan to su kuma miyaye labarinsu mai faru
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna lalle waɗanda kyakkyawan abu ya gabata daga gare mu zuwa gare su kyakkyawan abu husna din ana nufin aljanna ne innal ladina sabaqat lahum minna fi dunyahumul manzilatul husna bisababi imanihimul khalis waɗanda wato kyakkyawan mazauni kyakkyawan masauki ya tabbata gare su daga gare mu muka ba su tun suna duniya suna aiki na kwarai saboda imaninsu alkhalis da kuma amaluhum as-salih kyakkyawan imani da ikhlasi da aiki na kwarai da qauluhum at-tayyib zance mai kyau zance mai tsarki ulaika anha mubadun to su kan masu waɗannan sifofi a sifatul hamida abun nesarwa ne daga gare ta ai daga wuta anin nari wa harriha wa sa'iriha lallai su kam an nesantar da su daga wuta an nesantar da su daga raɗaɗin wuta da zafin wuta su ne almominu na sadiquna wanda sabakat lahum min khaliqihim darajatul husna kyakkyawar daraja daraja mai matsayi ba su jin wato sautin wuta ula'ika an hamu ba a duna tun da mun ba su aljanna ana so a gaya ma tun a duniya daga kake aiki na kwarai aikin alheri Allah zai sa a rubuta kai dan aljanna ne to idan ka mutu ula'ika an hamu ba a duna kai kam da kai da 'yan uwanka 'yan aljanna abun nisantarwa ne daga wuta kuma abun nisarwa ne daga sautin wuta ko motsi ba za ka ci ba na wutar sai dai alheri saboda sun samu istikrar sun samu tabbata a gidan aljanna saru fi amanin watma'inan sun kasance cikin amana cikin natsuwa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un Allah ya ce yau ɗan aljanna ana cikin shagali Allahu akbar Allahu akbar na cikin ni'ima da jin daɗi da watayawa da walawa da morewa da shakatawa da jin daɗi ba ɓacin rai babu damuwa a gidan aljanna aljanna kenan ya Allah ka sa muna da rabo a cikinta Allah ka ba mu ba don halin mu ya Allah Allah ka yi mana afuwa ya Allah kafin ka ɗauki ranmu ya Ubangiji ya Allah ya Allah ka alƙawarta mana gidan aljanna ka rubuta a cikin littafin mu 'yan aljanna ne wuta kuwa ya ubangiji muna neman tsari da ita ta duniya har ta lahira waɗanda suke allah maɗaukin sarki ya musu arziki ya ba su aljanna to babu su ba labarin wuta sam wula'ika an ha mubadun a aljanna malam annabin rahama yake cewa fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba za a ga abin da ido bai taba gani ba kwata-kwata kunne bai taba ji ba zuciyar dan adam bai taba darsuwa a gare ta ba wannan abin da za ta gani ba taba taba gani ba jin daɗi iya jin daɗi lahum fiha ma yasha'una waladaina mazid Allah ya ce yan aljanna suna da abin da suke so duk abin da suke so suna da shi komai mu kuma muna da makari shi sa aka ce ku haƙura ku wahala a duniya ku samu kyakkyawan sakamako a lahira wallahi duk wanda ya wahala ya yi sallah ya yi karatun ƙur'ani ya yi ibada ya yi salati ya yi sadaka ya haƙura da ɗanɗanan duniya ya ji ba daɗi duk da ana so a ji daɗi ya ji ɗaci duk da ana so a ji zaƙi ya yi haƙuri aka ɓata masa insha Allah zai samu gidan aljanna kyakkyawan sakamako Allah ya yi hikima da ya jarrabe mu ya sanya wuta ya sanya aljanna wanda ya aikata mai kyau zai shiga aljanna wanda ya aikata mummuna zai shiga wuta walikullin minha ahaluna kowace gida daga cikin gidajen nan da iyalanta da jama'arta ko'ina Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin sai ya shaƙe wuta nak la'anna jahannama من الجنة والناس أجمعين Allah rantsuwa ya ce wallahi sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu a jama'in gabaki ɗayansu a cikin aljanu akwai 'yan wuta a cikin mutane akwai 'yan wuta la'amla an na jahannama min aljinnati wannan shi a jama'in to kai kokari kada ka zama cikin su kai kokari kada ka zama cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yayi alƙawari zai kura wuta da kai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an nesanta su sai ya dada cewa mai kuma
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم kuntum tu'adun
Allah madaukakin sarki yace bayan an nesanta su daga wannan wuta la yasma'una hasisaha wannan ta'kid ne karfafawa ne li bu'dihim anin nar da nisanta su daga wato wutar ba za ta taba jin sautinta ba shine hasis la yasma'una hasisaha ai la yasma'una sautaha in an ce hasis sautin wani abu da zaka ji shi yana kusa da kai waɗannan mu'minai almu'minuna sadiqun babu su babu jin sautin wuta babu su babu jin motsin wuta don kar ma ta tsoratar da su kada ma ta firgitar da su wa hum fi mash tahat anfusuhum khalidun su a cikin gidan aljanna wannan bayani ne ake na rabautansu da Allah ya musu fauzihim bi aksa ma tatamannahu al-anfus a cikin aljanna suna da duk abin da ransu yake sha'awa wa hum fiha tatamannahu anfusuhum a cikin su a cikin aljanna wa hum fiha ma tatamannahu anfusuhum suna da abin da ransu duk yake so duk abin da suke so wa tashtahihi afidatuhum abin da zukatan suke sha'awa wa tanshirihu tansharihu lahu sudurahum zukatan su suke samun ainihin wato haske da budewa duk abin da suke so khaliduna khuludan abadiyan suna masu zama har abada ba bakin ciki ba damuwa ba firgici ba bacin rai ba kuka ba fushi ba tsuguno ba bawali ba bayan gida hayyawu ba a tofarwa ba majina ba atishawa babu wata matsala lafiya laukurin za ka yi ta rayuwa kuma har abada wallahi ya akhi muna da bukatar mu tsaya mu yi aiki na gaske mu yi aiki na gaske da za mu samu gidan aljanna yanzu ake gaya mun cewa ga wani bawan Allah yanzu zai karɓi kalmar shahada su za mu tsaya mu ji ya shigo a shigo da shi insha Allah Nam. Okay. Are you speaking English? Huh? You know English very well. So, where are you from? You are from Edo State. Edo Bender. So you are welcome to Kano. And you are here to accept Islam. Are you sure? Okay. MashaAllah. So you have, you have to say after me. There are some, uh, just a sentence that I want you to pronounce after me. Listen attentively, listen carefully. Say after me. Ashhadu. Kuna da wata microphone ta uh, Come here. Come here. Come here. Say Ashhadu.
أشهد
Allah ilaha
أن لا إله an
أن la لا ilaha
إله illallah
إلا الله illallah إلا الله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna الله anna okay أن muhammadan محمدا rasulullah رسول الله
rasulullah رسول الله rasulullah so alhamdulillah you are a muslim from now um, what what what name do you prepare to Ibrahim. Thank you very much. Before Ibrahim is one of the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, um, before which name are you wearing? John. So thank you very much. John, you are a Muslim like Malam now.
You know, I told him, the man that brought me, I told him that uh, as I, I want to convert to Muslim, my guy driving me. So we used to sleep outside.
Okay, no problem. We are going I have to my brother at Yobe.
Okay.
So tomorrow morning I'm going to Yobe.
no problem. We are going to take care about it. Just uh, mind you that you are Muslim now. You are to pray Maghrib. and to pray okay and to pray Isha. they will teach you now they will teach you now our people are going to teach you now so just uh, bear with them uh, and try to understand what they are going to tell you so islamic is very very simple religion it's not something difficult it's very simple and uh, you just uh, we try to be uh, with good people like ulama
That's our why- uh, to be with ulama is better for you. Don't just go and uh, uh, and be with uh, people that they are not ulama because they will not teach you something good. Huh? Now you are in need of ulama to be sitting with them. You say that you are going to Edo, Yobe, so no problem. If you are going to, no problem. Your brother there, so uh, we are going to collect his phone number, and uh, there are some uh, our people there also. Inshallah, we are going to help you with some textbooks that can guide you to know and understand what is Islam. I, I think you can read English, eh? so no problem. And we are going to pawn your brother there. So let us see after Isha prayers uh, which uh, assistance are we going to give you to go to the Yobe, inshallah. So congratulations, congratulations. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wai, uh, ka- ya rike shi, an tashi. a ji a koya masa yan hizba ko koya mai alwalayi alwalayi su Allah ya tabbatar da shi a musulunci Allah ya tabbatar da mu a musulunci um, Allah madaukin sarki ya ci gaba da bayani dangane da waɗannan bayin Allah na ƙwarai su ne 'yan aljanna ya ce la ya يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر ranar tashin alkiyama muna neman afuwar Allah akwai firgici babba in ji Allah tsoratarwa tsorata tashin hankali kuma Allah ya ambace shi ya ce akbar to su kan mominai Allah ya kubutar da su daga wannan tsoro bayanun ne li najatihim min kulli ma yafza'uhum wa yudkhilu al-qalaqa ala nufusihim ana mana bayani ne akan duk abin da zai firgita su ko ya shigar da tsoro a cikin rayukansu li'annahum sabaqat lahum min al-husna duk abin da yake bada tsoro na abin da za su gani na tashin alkiyama to su ba zai tsoratar da su ba Allah ya ba su wata kariya abinda ake so a ce shine jama'a wannan aya tana nuna fa akwai abun tsoro a kiyama wallahi idan kaga tashin kiyama ganin tashin kiyama kurum bala'i ne mai zaman kansa saboda duk wato wata rayuwa ce ba irin wacce aka saba gani ba ba ita bace wala'alla ba mutanen da ka saba gani ba ne za ka gansu da su watakila a tashe ka a tsakiyar wasu al'ummar da ba ka taɓa ganin irinsu ba ka ga halitta iya ganinka babu farko ba ƙarshe ka ga mala'iku ka ga annabawa duk an haɗu shi ne ma'anar ƙiyama ɗin ai kuma a tsaye ake ba a zaune ba shi ne yamul ƙiyamati ranar tsayawa Allah ya san iya shekarun da za a yi a tsaye a saukar da rana ƙasa ƙadrul mil in ji annabi ya ce ƙasa ƙasa ƙasa nan bai wuce iya tsawon itacen kuratan na kwalli ba da rana ta fi duniya girma so baka isa ma ka daga kanka ba tana kona mutane tukun kafin wutar Allah ta kona mutane tana ta farfasa kwakwalen mutane kwakwalwa tana tsiyayewa gumi ya shanya mutane tsoro ya gigita mutane kowa yana jin tsoron kowa an shiga uku an rasa inda za a sa kai to wannan shine alfaza'ul akbar Allah mahaliccinmu shine yace alfaza'u al-akbar yawmun asib rana ce mai wahala yawmun asir rana ce mai kunci malamai suka ce almuradu bil faza'il akbari shine alkhawful akbaru la yahzunuhum alfaza'ul akbar la yahzunuhumul khawful akbar babban tsoro alladhi ya'tarihi an-nasu fi hadha al-yawm wanda mutane za su fada cikin sa a wannan rana ranar da hatta annabawa wallahi suna cikin wannan tsoron suna nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake Allah maɗaukakin sarki don ya nuna mana haɗarin da ke fuskantar mu a irin wannan rana mu shirya mata mu kimtsa mata wallahi ba wasa bane kiyama amma abu mamaki a karam kalla wai a irin wannan ranar wai wani ya zo ya ce maka wai ya lamunce maka ita wai ka ji makai ina jin ai ya dauka ma kawai kwalwar kamajina ne a cikin ma ba ta aiki ma gaba da toshe take kawai wallahi haka suke gaya musu wani zai zo ya ce maka ya tsaya maka a kiyamar ya tsaya maka ko kun san cewa akwai wanda ake sayar musu ita su lale kuɗi su bayar a ce ba ku da damuwa wannan ranar wani ma da ya rena musu hankali cewa ku neme ni kawai in an je a neme shi tab ai babu gigitacce irin kama wannan yana nuna akwai cikakken rashin hankali a cikin sha'aninka Allah madaukin sarki lamarinsa ya wuce wasa wallahi ya Allah ka kubutar da mu bayan wannan mala'iku suna karbansu suna tarbansu suna musu bishara haza yau mukumin ladi kuntum tuwadun wannan ita ce ranarku da aka yi muku alkawari ya komo minai an muku alkawari a duniya alkawari min khalikikum daga ubangijinku Allah azza wa jalla za a yi muku sakayya yau fi muqabili imanikum a maimakon imaninku wa amalikumus salihu da kuma ainihin aikinku na kwarai za a zo ana tarbansu daga mala'iku suna ƙofofi na aljanna su mala'ikun ko kuma tun daga fitowansu daga kabari mala'iku za su zo suna tarbansu وتتلقاهم الملائكة ملائكة سنة cewa sannunku da zuwa maraba da zuwa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ita ce ranar da aka yi muku alƙawari yau gaskiya ta tabbata ga aljanna ga kuna kuna gani yau za ku morewa wahalar da kuka yi na azumin nafila da kiyamun laili da salatin annabi da karatun qur'ani da ibada yau za a yi muku sakayya الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء ranar mumini za su yi bushara ranar za su kubuta daga izgilanci daga wulakanci da ake musu daga sharri da ake musu daga makirci da ake musu da kuma matsi da suke fadawa ciki sai Allah ya ci gaba da bayanin firgicin da ke cikin wannan rana ta tashin alkiyama bayan ya mana bishara ga muminai ko to sai kuma ya sake dawo da mu akwai wani bayanin kuma me Allah ya ce me zai faru a ranar
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده نعم وعدا علينا إنا كنا فاعلين
Allah madaukakin sarki ya ce ranar kiyama ita ce ranar da za mu naɗe sama ku ji wannan fa ranar da za a naɗe sama a ninke ta shine yau ma natuwi sama'a ka sijilli lil kutub kamar yadda ake naɗe takarda wacce take da rubutu a cikinta kamar yadda ake naɗe takardu kamar yadda mai naɗe takarda yake naɗe takarda haka Allah zai naɗe sama Allahu akbar yanzu wannan takarda ce ko walillahi masalul a'la yanzu za mu naɗe takarda ai muna mata kamar naɗewar tabarma ko a naɗe ta ko kuma duk yadda za a iya naɗe takarda mai rubutu a cikinta Allah ya ce ranar kiyama ranar ne za mu naɗe saman nan da kuke gani sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai Allah ya ce za mu naɗe su kamar yadda ake naɗe littafi da takarda ka tsayi asijilli lil kutubi kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fari farkon halitta haka kuma za mu dawo da shi wa'adan alaina alƙawari ne akan mu inna kunna fa'ilin lalle sai mun aikata haka Allahu akbar yan uwana wannan sama da muke gani da Allah ya halitta da girman halittar da bamu isa mu faɗi ya girman take ba Allah ya gaya mana zai nade ta kalmar natwi daga attayyu ne attayyu a larabci shine ziddun nashr sabanin baje abu duk abin da ka haɗe shi ka rufa shi to ka yi masa tayyu in ka bude abu ka masa nashiru as-sijillu ana nufin takarda wacce aka yi rubutu a cikinta ita ce as-sijillu ko takardu da aka yi rubutu amma a nan abin da ake nufi kawai yau matsuwi sama a katayi sijilli lilkutub alkutub din ana nufin littafi alkitab ko littattafai za mu naɗe sama kamar yadda ake naɗe littattafai ko abin da rubutu abin da yake ɗauke da rubutu alkutub bi ma'anar maktubati abinda ake nufi mala'iku za su haɗu da muminai bayan Allah na ƙwarai su yi musu bishara da gidan aljanna da farin ciki da jin daɗi amma fa a wannan rana duk da a ciki akwai firgici da tashin hankali za a nade wannan sama tayyan mislo tayyin sahiba yadda ake nade takarda haka za a nade ta wannan ya nuna mana wai ana tauna tsakkuwa ne don aya ta shiga uku in ka ga an fara nada sama kamar yadda ake nada tabarma ko ake nada takarda kai kanka ka san ka shiga uku a wannan ranar kuma ka san Allah ya fi karfinka ba wani wanda ya sai tsaurin ido ko wani wanda ya sai kubucewa Allah kowa sai ya zo yawmul jam zalika yawmul jam' Allah ya ce ranar haduwa yau mutagabun kuma wannan aya tana nuna nadewan wani abu ne fi ghayati suhula iya sauki shi yasa ma yace kamar yadda mai takarda yake nade takarda da wahala ba wahala shi ma ba wahala a wajensa walillahi almathalul a'la wasu malaman suka ce asijil sunan mala'ika ne ka tayyi sijilli kamar yadda mala'ika sijillu yake naɗe takardun bayin Allah na ayyukansu wai mala'ikan da yake nade takardarka in ta cika da aiki sunansa asijillu to kamar yadda wannan mala'ikan yake nade takardunka na aiki ya kai su fayil ɗinka ya ajiye haka Allah zai nade sama fi ghayati suhula Allahu akbar a wata kira'a maimakon lilkutub lilkitab suke karantawa aksarul qurra'i sab'a yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lilkitabi haka qira'a take aksarul qurra'u sab'a amma wannan qira'a da muka karanta yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lilkutub da alkitab bi ma'ana wahid abinda ake nufi wato dukkan wani abin da yake akwai rubutu a ciki kuma Allah ya mana bayanin lallai fa za a dawo kama bada ana awwal khalqin farkon halitta da ƙarshen halitta duk aikin Allah ne tunda bai sha wahala ba wajen yin ku da farar ku to ko ba zai sha wahala ba wajen dawo da ku idil kullu dakhilun tahta qudratihi azza wa jalla abin da yake nufi nu'idu awwala khalqin i'adatan mithlu bad'ina iyyah zamu dawo da farkon halitta dawa kamar yanda muka fare ka haka zamu dawo da kai kamar yaya duna ayya masahu ta'bun aw lughub za ka dawo da ƙarfinka babu gajiya babu tsufa ba wani abu lafiya lau duk wannan matsala da ka samu a duniya ka koɗe ka yi furfura ka gurgunce ka yi wane ne ciwo ya same ka idan ka ɗaya ya fita yatsan ka biyu sun ɓalle wane ne za a dawo da kai tar lafiyayye da cikakkiyar halittarka a je a ɗora ka a layin hisabi in rabon aljanna ne ka tafi aljanna in rabon wuta ne kuma wuta ta je ta ƙone wannan halitta كلما نضجت جلود بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب koyaushe in fata ta ƙone gangan jikin ya ƙone ya zama gawayi sai mu daɗa ɓare shi mu canja masa sabo mu daɗa danna shi a daɗa ƙona shi in ji Allah ba abin da zai gagare mu in ji Allah ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الهب والنوى الله أكبر كما بدأنا أول خلق نعيده هم ذاك ذومنا كوكري ba uwa ba uba ba aboki ba kani ba makoci ba abokin shawara ba abokin ofis ba mata ba ɗa ba ɗiya ba kowa sul a karam kalla za ka je kai kadai walaƙad ji'tumuna furada kamar yadda ka fito cikin mahaifiyarka kai kadai ko to haka za ka zo wa Allah kai ɗaya za ka tsaya a gaban shi haka Allah ta baraka ta'ala ya ce kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku tun farko to wai me awwalul khalqi ne kama khalaqnakum awwala marra me farkon halittar da ai babu kai shine kulikta min al'adam da babu kai aka samar da kai ko to da samar da kai babu kai da kuma dawo da kai akwai kai wanne ne fi wahala na farko shi fi wahala to kar ku taba tsammanin tashin alkiyama akwai wahala a wajen Allah wallahi it is simple abu shi fi komai sauki a wajen Allah zaman ladina kafaru Allah yubasu qul bala وربي لتبأسن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سيمون داودكم إن جي رب العزة وعدا علينا القولين أكم الله يبشي alkawari ne inna kunna fa'ilin ta'kidun lil i'ada wallahi sai mun aikata haka wallahi sai mun yi inna hadhihi al i'ada وعدنا بها وعدا كائنا علينا باختيارنا وإرادتنا wannan dawowa da ku kiyama alkawari ne muka yi da zaɓinmu da sanmu kuma wallahi sai mun yi shi inna kunna muhaƙiƙina sai mun tabbatar hadal wa'ad da wannan alkawari wa qadirina alai kuma muna da iko in ji Allah la ilaha illallah shine malamai suke cewa wal aqilu man yuqaddimu fi dunyahu al amal as salih alladhi yanfa'uhu inda ba'sihi lil hisab mai hankali shine wanda yake gabatar da aiki na kwarai a nan duniyarsa ya cika duniyarsa da aikin kwarai ya shagaltar da kansa da aikin kwarai saboda ya samu kubuta ranar tashin alkiyama a wajen hisabi ka yi aiki a wannan duniyar ba ka da wani gida fa mai kyau lafiyayye in ba gidan da ka gina wa kanka ba a lahira la dara lil mar'i qabla al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in bana ha bi sharrin khaba maskanuhu وإن بناها بشر طاب بانيها أو وإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها mutum bai da wani gida da zai zauna a kiyama wallahi sai gidan da ka gina in ka yi mai kyau za ka samu mai kyau a kiyama guri ya yi kyau in ka yi mai kyau in kuma ba ka yi mai kyau ba tur da wannan abin da ka gina wa kanka na sharri mutum ya je ya tara wa kansa bala'i mutum ya je ya tarar da musiba mutum ya je ya tarar da abun kuka ranar da kukan bai da amfani subhanallah ilahi ya Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa jin tsoron Allah saboda Allah ya sanar da shi kiyama ya yi masa bayanin ta dalla dalla kuma ya yi ta tsoratar da mu Allah ya ci gaba da albishir wa bayan Allah na kwarai me yace malam
ولقد كتبنا في الزبور من بعد
kurin duba what's happened
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
kurin ka sa wani abu kamar ne iqra mara sani
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون na'am إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين Allah madaukin sarki ya ce hakika katabna mun rubuta tun a cikin zabura walaqad katabna fi zabur alfi kutub samawiyya littattafan sama bayan abinda muka rubuta a cikin lauhul mahfuz shine ba'da zikr din lallai ƙasar aljanna ya risu ha ibadiyar salihuna bayanmu na ƙwarai salihai su za su gaje ta tun a cikin zabura Allah ya rubuta abinda malamai suka ce wannan aya albishir ce kuma wato ga ainihin mominai aljannan ma su za su gaje ta a ga damun da aka ce za ka gaje shi za ka ci ka more shi ka mallake shi to mun riga mun rubuta wannan al'ardu ana nufin ardul janna wannan fassara kenan annal arda yani ardul janna yarithuha ibadiyas salihun bayin mu na kwarai salihai su za su gaje kasar aljanna az-zabur anan yan uwana az-zabur mun ce az-zabura amma abinda ake nufi da az-zabur shine al-kitabul mazbur al-kitab al-mazbur abin da ake nufi da alkitabul mazhur shine alkitabul maktub alkitab almaktub kenan anan kamar yadda laraba suke cewa zabartul kitaba ana nufin katabtul kitab zabartul kitab daidai yake da katabtul kitab to walaƙad katabna fi zaburi hakika mun rubuta a cikin littattafai da aka rubuta kenan ba lalle zaburar daman zaburar ana nufin littafin da aka rubuta wa ataina dawuda zabura zabura littafin da aka rubuta fassarar zabura kenan rubutaccen littafi to mun rubuta a cikin littafi da aka rubuta sai malam tafsir suka ce ana ana nufin alkutubus samawiyya kamar at-taura kamar linjila kamar zabura duk zabura ne ai duk abu rubutawa ne min ba da zikiri bayan lawul mafus a zikiru ana nufin lawul mafus wanda lawul mafus shine ummul kitab Allahu akbar wasu ka ce min ba da zikiri min ba da taura wata fassara kenan بعد الذكر بعد التوراة كو بعد الذكر بعد العلم معنى دي آية ولقد كتبنا في الكتب السماوية حقيقة من ربوتا أتكل التفين السماء من بعد كتابتنا في لوح المحفوظ بايا من ربوتا لوح المحفوظ القوليني سنن أبني أن أرض الجنة للي كسات الجنة نورسها يوم القيامة زام قادة إتا رانا تاشا القيامة لعبادنا الصالحين ga bayan musalihai shi yasa za su yi godiya za su ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha Allah ce fa ni'ma ajrul amilin wasu malaman suka ce ard din fassara ta biyu ana nufin ardud duniya kenan ma'anar za ta zama ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن هذه الأرض التي يعيش عليها الناس مؤمنهم وكافرهم مربوطة wannan ƙasa da muminai da kafirai suke rayuwa a kanta ƙasar duniya kenan satakunu fi nihayati li ibadina salihin mulkinta da sarautarta da ikonta zai zama ga bayan musalihan kwarai riwaya ta zo daga Abdullahi dan Abbas a fassararsa yace jama'a abinda ake nufi ba ardul janna ake nufi yace ardul janna hiya allati yaktasu biha as-salihun kasar aljanna ita ce salihan bayi za su keɓanta da ita amma kasar duniya ai da mumini da kafiri duka suna kanta ko da yace Allah ya ce zai gadarwa kenan daga baya mumini za su mallake ta yace kuma ai kasar aljanna ita tafi kasar duniya shi sa aka samu wata riwaya kuma abdullahi dan abbas ya ce ardu anan ardu duniya amma yarithu almu'minun kasar duniya ce amma dai mu'mine za su gaje ta manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar inna Allah ta'ala zawali al-ardh fara'aytu mashariqaha wa magharibaha Allah ya haɗo mu Allah ya tattaro mun ƙasa gaba ɗaya naga gabar ɗinta naga yammanta ƙarshenta ta gabar ƙarshenta ta yamma wa inna ummati sayablughu mulkaha mulkuha ma zuwiya li minha kuma lalle al'ummata mulkinta zai kai inda aka nuna mun dinnan gabaki daya babu inda addinin musulunci bai zai kai ba kaga wannan shine annal arda yarithuha ibadiy salihun to anan ne malamai suka ce la mani'a a ce ardud duniya la mani'a a ce ardul janna duka gaba ɗaya ana iya nufi da gidan aljanna da ainihin wato ardul janna da ardu a- al- al- al- aljanna din. kamar yadda imam ibn kasir a wajen tafsirin wannan aya ya wannan bayani ya ce Allah yana ba da labari yukhbiru Allah ta'ala mukhbiran amma qadahu li'ibadihi salihin min as-sa'adati fi dunya wal akhirah wa wirathata al-ardh fi dunya wal akhirah ka gani Allah ya gadar wa mu'minai ƙasa duniya da lahira innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi kaji wal aqibatu lil muttaqin aw ta ayar kuma Allah ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kuma Allah ya bada labari wannan abun a rubuce yake tuntunin a cikin littattafai na shari'a ka'inun la mahala abu ne mai kasancewa ba makawa shi yasa yace wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarizuha ibadi as-salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin lallai wannan abin isarwa ne abu ne mai isa shine bala alladhi yakfi al-insan lilusili ila ghayatihi abin da ya ishi mutum ya kai matuka shine balagh akan ce fi hadha shay'u balaghun ana nufin fi hada shay'u kifaya wannan ya isa bayani ne mai isarwa ko kuma bayanun ne li sababi bulughi al-maqsadi ga mutane waɗanda suke masu yi wa Allah tabaraka wa- wa ta'ala bauta mana a cikin wannan alkur'ani a cikin wannan sura da aka yi mana waɗannan bayanai na aƙida da shari'a la balagan wa kifaya في الوصول إلى الحق للي يائسا يكيم إذوها كسكيا لقوم عابدين غمتاني أينهم واتو ما سبوتا والله تبارك وتعالى سي الله كم يجمي
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
Allah yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai ba mu aiko ka ba ai ba mu turo ka ba ya kai wannan manzo face jin kai ne ga talikan bayi ga baki daya wannan yana nuna mana mazahiru fadlu fadli Allah alaihi salatu wassalam wato falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutane Allah ya turo shi dan ya zama tausayi Allah ya turo shi don ya zama to jin kai wa ma arsalnaka ayyuhal karim bi hadha ad-din al-hanif da wannan addini dinul islam sai dan ka zama jin kai ga ainihin wato halittu gaba ɗaya minal jinni wal insi saboda Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da zai rabautar da mutane a duniya da abin da zai rabautar da su a lahira abinda in sun bi shi za su samu dacewa su amfana a duniya su amfana a lahira suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya musu suka zama muminai suka karyata shi suka saba masa suka zama kafirai idan kun bi shi za ku shiga aljanna in kun saba masa za ku shiga wuta yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki qila wa may ya ba ya rasulullah aka ce waye zai ki shiga aljanna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani dakhala aljanna wanda diye min da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba mun kamar yaki baya son shiga aljanna shi yasa ya saba mun annabi ya ce a wata riwaya innama ana rahmatul muhda ni fa rahama ce da Allah ya muku kyauta ya baku fa risalatuhu sallallahu alaihi wa sallama ila al umma rahmatun fi dhatiha sakon annabi zuwa ga wannan al'umma rahama ce jin kai ne a karan kanta amma waye zai fi cin moriyar wannan rahama man istajaba da'awatahu wanda ya amsa da'awarsa amma man a'rada anha wanda ya kauce yake bi annabi yake bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to huwa alladhi dayya ala nafsihi fursata al-intifa' shine ya to sozartar wa kansa opportunity damar amfanuwa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani ya ce kul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid da ya musu an yi mun wahayi ne zuwa wato gare ni in gaya muku cewa abin bautar ku Allah kwaya ɗaya ke tilo kwaya ɗaya ke tal ba guda biyu Allah ɗaya ne Allah ya tsine wa waɗanda suka ce inna Allah thalithu thalatha Allah ya kafirta yace kafirai ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salasa ga ya mutane ya muhammadu innal ladhi awhahu allahu ta'ala ilayya abinda Allah ya mun wahayi zuwa gare ni min takalif wa hidayat wa ibadat wa tashri'at nauyi da shari'a da ibada da shari'an shari'o'i dukkan su gabaki daya suna karewa ne akan isbatul wahdaniyya tabbatar da kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala wujubi al-ikhlasi lillahi tabaraka wa ta'ala da wajibcin kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da yi masa bauta shi shi kare ba wani in ba Allah ba qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa hal antum muslimun shin za ku miƙa wuya in dai al'amarin haka yake to kuna masu miƙa wuya to fa aslimu litaslamu ku miƙa wuya don ku kubuta sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani ga abinda mutane ko halin da mutane za su kasance lokacin suka kauce wa kiransa fahimta wallau idan sun juya baya faƙul azamtukum ala sawa' to ka gaya musu ina sanar da ku kalmar azantukum daga izan ne al'izanu a larabci yana nufin al'ilam yana nufin al'ikhbaru ina sanar da ku ina ba ku labari shi yasa aka samu al'azanu lissala faƙul azantukum sai aka ce al'azanu lissala al'azanu al'azanu sanarwa al'azanu ba da labari al'ilamu bi dukuli waktiha abinda aya take nufi idan sun juya baya ga wa'azinka ya kai annabi faƙul lahum ga ya musu laqad a'lamtukum na sanar da ku wa akhbartukum na ba ku labari ni kam da abinda Allah ya umarce ni da shi an u'allimakum wa ukhbirakum bihi in sanar da ku in ba ku labari ban ware daya akan wani ba ban ware wani na sanar da shi ba ban da wani shi yasa ya ce ala sawa daidai wa daida kowa na gaya masa shine ala sawa mana lam akhussa ahadan minkum bi hadha al-ilam duna ghairihi ban yi bambanci ba ban nuna son kai ba ala sawa dukkan ku na ce ku bi Allah shi yasa ya ce ya ke Fatima salini min mali ma shiti roƙe ni cikin dukiyata abinda kika ga dama fa inni la ughni anki min Allah shay'a ni fa yake Fatima bazan wadatar da ke da komai ba a wajen Allah ki aiki kurum ki kubuta wannan yarsa ce ta cikin sa yake gaya mata haka Allah ya ce ka tashi kai wa'azi قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر كما يا تاشي يا وازن يا فتكر يا جا كلي يا بياني آذنتكم على سواء حال كونكم جميعا مستويين في العلم daidai kuke akan sanin abin da na faɗakar da ku wasu ka ce alasawa faƙad a'lamtukum ma amarani bi rabbi bihi halata kauni kaunihim mustawiyina fi hadal ilm na dai isar da sako kuma daidai kuke akan wannan ilimi da na faɗa azantukum idanan ala sawa wa in adri a qaribun am ba'idun ma tu'adun Allah tabaraka wa ta'ala yana daɗa gaya masa dangane da abin da suka yi hali iradihim an da'awati da suka kauce suka yi bisu da'awarsa in dinnan nafiya ce kamar abin da ake so a ce fa yin a'aradu an da'awatika ya muhammad idan har sun kaucewa da'awarka ya kai muhammad gaya musu laqad a'lamtukum jami'an ni kam na sanar da ku abin da Allah ya umarce ni in isar da shi zuwa gare ku kuma ni bayan wannan sanarwa da tsoratarwa ma adiri wa ma arifu wa in adiri ai wa ma adiri wa in adiri wa ma a arifu ni ban sani ba a qaribun an ba'idun ma tu aduna bihi min al'azab abinda aka yi muku alkawari na azaba in kun ki ku bi ni ni ban sani ba a kusa yake ko a nesa yake shine wa in adiri a qaribun an ba'idun ma tu adu ban sani ba tun da kuka ƙi ku amsa mu alkawarin azaba dai Allah ya yi yanzu ne ko gobe yau ne ko jibi yanzu ne ko kusa ne ko nesa ne ni ban sani ba innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun Allah shine ya san abin da yake na bayyane kuma ya san abin da kuke boyewa sai Allah ya ce mai kuma
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين sannan kuma ya ce wa in adri la'allahu fitnatun ban sani ba wataƙila jarrabawa ce lakum fitnatun jarrabawa ce wa mata'un ilahin da kuma jiyar da ku wani ɗan gajeren daɗi zuwa wani lokaci wannan ziyada ne fi ta'kidi anna ilma ma sayanzilu bihim ilimin abin da zai sauka gare su na ukuba da azaba wannan al'amarin samaraddu ila Allah Allah ne kadai ya san kiyama Allah ne kadai ya san yaushe zai saukar da wannan aya abin da yake nufi ta'khiru uqubatikum jinkirin ukubar taku bayan kun kauda kai daga addini na bayan kun kauda kai daga da'awata wannan min babil istidraj lakum ne ila hinin muqaddarin indahu Allah yana muku kamun talala ne zuwa wani lokaci kaddararre a wajensa daga baya zai cafke ku akhza azizin muqtadir wa in adi la'allahu fitnatun lakum ku wa mata'un ila hin to sai kuma da ƙarshe sai Allah ya ce me
قال رب احكم بالحق Allahu akbar وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون shikenan annabi ya rufe kisar da bayani ya koma ga Allah ya ce qala rabbikum bil haqq ya ubangiji kai hukunci da gaskiya yayi wa'azi sun kauce ya fadakar sun kisibi ya tsoratar da su akwai azaba shi ya san akwai ta shi ya fi su sanin Allah ya fi su sanin labarin lahira sai ya rufe yake cewa qala rabbukum bil haqq ya ubangiji kai hukunci da gaskiya bayan ya isar da sako ya bayar da amana fa bada yatadarru ila Allah sai annabi ya fara kankan da kai kuma ya koma zuwa ga Allah ربكم بيني وبين هؤلاء الذين آذنتهم على سواء ya ubangiji kai hukunci tsakanina da waɗannan mutane da na yi musu wa'azi ala tsawa kai mana hukunci bil haƙƙi da gaskiya wa rabbuna ar-rahmanu ina shaida muku ubangijinmu shine ar-rahman kasirur rahmati ala ibadihi mai yawan jin kai da tausayi da rahama akan bayinsa ar-rahmanu mai rahama ga bayinsa al-musta'an al-matlubu minhu al-aun shine ake neman taimako daga gare shi wa rabbuna ar-rahmanu al-musta'anu ala ma tasifun shine abun neman taimako shine abun neman tanyo shine abun neman agaji alama tasifuna akan abin da kuke sifanta shi bi alsinatikum da harasanku min anwa'il kadhibi nayi wa Allah ƙarya wa zuri da shaidar zur da kuma kirkirar ƙarya Allahu akbar da yawa daga cikin makaranta um, sun karanta wannan aya bi sighatil amr qala rabbi hukum bil haqq bi sighatil amr mana annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa ya ubangiji to kai mana hukunci da gaskiya na dai gaya musu na isa musu da sako ba su bi ba kamar can inda annabi nuhu yake faɗa ya ce na kira su a gida na kira su a waje na kira su a fili na kira su a boye inni da'utu qaumi laylan wa nahara dare da rana falam yazidhum du'ai illa firara kuma wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum kaga ɗabi'ar annabawa duk iri ɗaya ne كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا يتي ثم إني دعوتهم جهارا نفتو في لينا وسؤالي ثم إني أعلنت لهم نبين أثيلي وأسررت لهم نقوي إسرارا نتي رسو فقلت استغفروا ربكم كي استغفاري كي الله يافي مكو كني مغافر أبنجدنكو إنه كان غفارا saboda yursiru sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin zai ba ku dukiya wa banina ya ba ku yaya wa yaj'al lakum jannatin ya ba ku gonaki wa anhara da koguna da ruwa malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba ku jin wa'azi me yasa ba ku neman nutsuwa da kwanciyar hankali zuwa ga ubangijinku wa kad khalaqakum atwara ya halicce ku taur bayan taur duk haka annabi nuhu ya tayi amma mutanen nan daga baya izgilanci suka yi ta masa ba su amsa kiransa ba shi ma manzan Allah da ya gama wazi ce qala rabbukum bil haqq wa rabbuna ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun wannan shine karshen tafsirin suratul anbiya abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sati mai zuwa za mu tafi aikin hajji insha Allah ta'ala assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته